أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معدلاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa marhaba da zuwa wannan halaka na ci gaba da karatu na ilmin mantiq wanda saboda wasu zurufu na neman afuwa daga yan uwa ba a samu an yi karatu ba tun lokaci mai tsawo sosai to amma insha Allah karim za mu ci gaba daga inda aka tsaya din a sharhin littafin sulamul munawwar wato na ainihin الإمام الأخضري المتوفى سنة 973 آه إن شاء الله ina zaton mun tsaya ne a abin da ya shafi shiga cikin matsalar al'ilmul hadis din nan tunda ina zaton mun yi magana akan hukmul ta'allum ilmul mantiq dai wal hukmi fi jawazil ishtigali bihi ala thalathatin aqwali فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم وقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة طيب wannan mun diga mun fassala magana akan shi tun muqaddimat inda muka dinga yi tun farko amma dai za mu dan yi fassarar su sai mu shiga cikin babi da ya shafi idraku mufradi da farko dai mun ce mas'alar da ya shafi wato wato halaccin koyon ilmul mantiq yana da alaka ne da almantiq almashub bil falsafa wato mantiq din da aka gwama shi aka cuɗanya shi da wasu matsaloli ta falsafa wanda ba a ware matsalolin falsafa ga barin matsalolin mantiq a cikinsu ba to idan ka ji an ce ana sabani ya halatta a koya a karanta mandi ko kar a karanta ko a koya kar a koya to ana magana ne akan irin wancan din ba akan irin wannan da muke koya ba wannan bittifaqil ulama wa kullul uqala za a koye shi kawai dai sharuɗa wasu suka sama wannan din da muke so mu yi magana akai shine wasu na ganin a'a shi wannan mutum zai koya ne a gwargwadon abin da yake bukata wasu na ganin cewa a'a ai ba bukatar ma koyon shi saboda akwai takalluf a ciki da sauran waɗannan maganganu amma dai jumhurin malamai muhaddiqai sun tafi aka za a iya koya wannan kai tsaye to shi wancan din da ake magana an hada shi da wasu matsaloli ta falsafa to wannan din ne malamai suka kasu gida uku a ciki da za mu yi magana akan wannan baitocin da al-Imam al-Akhdari ya kawo shi al-Imam al-Ghazali cikin waɗannan malamai yana ganin dole ne a koye shi dole ne a iya shi dole ne a kware a ciki saboda mene saboda ba za ka iya wa mutane raddin shubuhat da suke kawo maka ba sai lokacin da ka karanta su ka san ina suka dosa da ya suke tunani da nan tukunna za ka iya fahimtar ya za ka yi musu raddi kuma in baka karanta abubuwan da shafi kayayyaki da suka rubuta ko da tafan da suke rubutawa ko yadda suke tattauna matsala ba ba za ka iya musu raddi ba to ka gani sai anan ya kaza ya zama kenan ya wajaba mutum ya je ya koye shi yake cewa wanda bai koya wannan ilimin ba fala fiqata lana bi ilmihi aslan to ba mu da fiqa ba mu da wato kwanciyar hankali da yaƙini akan ilimin nasa an fahimta to ɗaya kenan sai kuma akwai wanda suke gani a'a to zaka iya ba laifi amma a bayan mutum ya riga ya gogu sosai ya iya karatun haddini qur'ani da sunna ya san qur'ani da kyau ya san sunna da kyau to a lokacin sai ya karanta wayannan ilimoman duka gaba ɗaya sawa'u falsafan ne ma yake sai ya karanta zai iya karantawa ko mantiq din da aka hada da falsafan ne ma zai iya karantawa saboda ya ga menene waɗannan mutane suke faɗi ya san kuma ya za a yi musu raddi ya san kuma ya zai gane yaren su an fahimta to wannan shine so a sai wasu kuma suka ce a'a haramun ne ma kai kai tsaye kawai ba ba bukatan shi ba za a bukace shi ba sawa'un wancan din da yake masuba bil falsafa ko kuma wannan din da ba sa falsafa ba ba suka ce a'a la wancan din dai da aka hada da falsafan shine haramun wannan kuma shine rajih a wurin masu ganin cewa haramun ne to wannan kaulin da aka nasabta musu na cewa khasatan tahrim din nasu akan waɗancan da aka hada ne da falsafa wannan sune su irin ibnu salahu irin su ibnu taymiyyah al-harra ibnu salahi ibnu ibnu ibnu taymiyyah al-harrani da su ibnu al-imam suyuti kenan da kuma al-imam an-nawawi wayannan suna daga cikin malamai da suka tafi akan cewa ya haramta akuya wato ilmul mantiq wanda shine wancan mashuba mai falsafa din kuma za aka duba za a ga cewa yadda muka faɗa dai ibn salah din shi kanshi yadda al-imam ibn khalid kan al-mutawaffa sana 681 a cikin littafin shi wafiyatul a'yan a wafiyatul a'yan yayi magana akan wannan yayi magana akan wannan tabbata a cikin tarjuman da yayi wa al-kamal ibn yunusa kamal ibn yunus dinnan babban malami ne sosai a a zamanin sa kuma yana daga cikin malaman da ibn salah kanshi yana girmama su an tambaye ibnu salah akan shi cewa ibnu salah kai wa kake ganin malami ibnu yunusa din nan sai ta su ibnu yunusa irin su ba a tambayan su waye malamin su mu kawai mun tashi ne mun gansu malamai yadda ka san su sun zo da ilimin su ne daga sama irin misali dai wato ainihin irin kamar dai mubalaga haka akan irin karfin ilimin shi da zai sa ma har yayi ilimi da sai ka ce da ilimin zuwa da shi yayi ba ko a gaban malami malami ya koya ba to irin wannan ibnu salah ya koyi ya koyi ya nemi koyin ilimin mantiq a wurin shi kamal ibn yunus din nan to amma Allah bai masa budi a cikin ilimin ba so ya koya ya koya ya kasa iyawa sai ya bari sai ibnu salah ya yi mishi nasiha ya bari ya bari to al-imam an-nawawi shi ma ya shiga harkan su tibbu da karanta littattafan su ibnu sina da sauran su karatukan falsafan nan shi ma bai samu fito a ciki ba sosai sai yasa ya ce to sai na bar harkan gaba ɗaya ma na fuskanci ilimin fiqh da hadisi kuma Allah ya mun budi a ciki kuma gashi nan dai samarat inda ya fito da su al'imamu suyuti shi ma haka shi ma haka bai samu buja cikin ilimin mantik ba saboda yadda ya jero iliminsa ilmomin da ya iya su a cikin ilmoma gaba ɗaya ilimin mantik na cikin ƙarshe-ƙarshe ilmomin da bai kware a cikinsu ba to kaga kuma an ce alhukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi mutumin ɗaya cikin su mutane hudun da muka gama kira waɗanda aka tabbatar eh tabbas sun iya mantik dinnan kuma sun kutsa ciki sun iya har suna ma amfani da shi a wurin yi wa khasmu raddi sune ibnu taymiyyah al-harrani taymiyyah al-harrani ya karanta ilmul mantiq kuma ya iya shi kuma yana ma amfani da shi wurin raddi da sauran wasu abubuwa to amma kuma sai aka ce to shikenan tunda kai kai ka iya kuma ka fito kake ce mana cewa man tamanta mantaka faqad tazandaka a a ba za a yi haka ba ka bari mutane su ma su je su karanta su iya yanda kai ka amfana da shi wurin wa mutane raddi su ma su je su yi wa mutane raddi da shi ko ba haka ba tunda kenan ya amfane ka ta wani fuskan dama wanda kake ji tsoron kar ya je kuma ya bata mu ma mun ji masa tsoro sai sa muka hana shi muka ce a'a ya iya kitabu da sunna tukunna ya shiga amma ba mu hana shi kai tsaye sai ta shi ma imamul akhdabi yace wa wal qawlatul mashhuratu sahiha mafi ingancin kauli cikin aqwal din nan jawazuhu li kamilil qariha an halatta shi ga mutumin da ke da kwanya mai karfi da ke da zurfin ganewa ko bayan da ya riga ya yi mumarasa na kitabu sunna ya riga ya iya kitab ya iya qur'ani da hadisi sosai ya san su da sunna da kyau to shikenan ya tabi bihi ila sawabi domin ya shiryu da qawaid na ilmul mantiq zuwa ga sanin mafi daidin a a mafi daidin jawabi da kuma hanya da zai bi a wurin tattauna matsaloli daban-daban saboda sanin ilmul mantiq ba wai khas bane ga mutumin da zai yi ilmul kalam tauhidi ko mutumin da zai karanta falsafa bala shi ilmul mantiq aqliya yake jarawa aqliyan nan kuma zai amfani ka a duk wani abin da kake karantarwa sai ta ake cewa al mantiqu khadimul ulum shi mantiq yana wa khidma ne ga duk sauran ilmoma yana khidma wa usulu yana khidma wa hadisi yana khidma wa lugha an fahimci wannan to waɗannan duka su ne dai abinda malamai suka faɗi a wannan babin to shi mutum yadda muka faɗa na farko dai mutum tun da ya zama mutum labudda lahu min al-idrak tun ran da Allah ya sa masa kwakwalwa na hankali na riskan abubuwa to dole ya riski ko menene ma an fahimta to wannan kuma al-idrak din shine suke cewa husulu shay'i fi dhihn yani abu ya shigo kwakwalwanka kai tsaye kawai ka gane wani tunani ko wani suran wani abu ya shiga cikin kwakwalwanka ka kai tunaninsa wannan shine idraku ba sai kama wannan abin hukunci da abin na da kyau ko bai da kyau ko abin na da amfani ko bai da amfani ba a shi abin ma ma'anan abin ya zo kwakwalwanka wannan shi ne idraku to kaga kenan tunda mutum zai san abu kuma sanin abin na ko na, na, na jingina ne zuwa ga menene kwakwalon shi ya iya rizka tun farko to a nan malaman sa to mu ma fara maka daga wannan tushen sai mu maka babin da ya shafi babu a cikin al'ilmul hadis to kuma sun ce wai alhadis ne wato ilimi wanda ilimi ne farau saboda su ce ilimi na Allah subhanahu wataala kaga Allah subhanahu wataala alim ne ko ba haka ba wa huwa bi kulli shay'in alim wallahu ala wallahu bi kulli shay'in alim ko to Allah subhanahu wataala masani ne na komai da komai ya alam ma fi samawati wal ard to amma ilimin Allah irin ilimin bawa ne a'a ba haka bane ilimin Allah daban da ilimin bawa ko ilimin bawa muqayyad ne mahsur ne kan ta eh mene eh an katanga shi yana da inda ba zai iya isuwa zuwa gare shi ba kuma ilimin Allah subhanahu wataala mutlaq ne yashmulu al-mustahilat yashmulu al-mumkinat yashmulu al-wajibat gaba ɗayan su to saboda a bambanta maka cewa abinda muke magana akan zamu magana akan al-ilmu anan ba ilimin Allah bane la ilimin bayi ne ko ilimul kainat gaba ɗaya da suke tunani muke son mu yi magana akai duk da al-Imam Ibn Rushd ya bambanta tsakanin al-ilmul hadith da al-ilmul qadim a cikin littafin sa na faslul maqal lima bayna shari'ati wal hikmati min al-ittisal za iya dubawa a karanta ba sai mu fassala ba tayyib sai kace idraku mufradin ka rizki abu guda ɗaya a kwakwalwanka ba tare da kama abin hukunci da komai ba ana kiran shi tasawwuru a wurin malaman mantiq da na ce raƙumi nan da nan hoton raƙumi kowane iri ne zai zo kwakwalwanka to samun wannan hoton a kwakwalwanka da kiran raƙumi da na yi sunan shi a wurin malaman mantiq tasawwuru kamar picturing ka yi ka ɗau hoto na wani abu a kwakwalwanka ba ce maka ga raƙumi nan zuwa ba ga raƙumi can ya mutu ba ga raƙumi kaza ba ga raƙumi fari ko ja ba abin da nace ni kawai raƙumi na kira to zuwa hoton raƙumin zuwa kwakwalwanka da mujarradin kiran raƙumin nan da nayi kai abin da muke kira idraku wanda ake ce masa tasawur a wurin malaman mantiq wa darku nisbatin bi tasdiqin ulim sannan kuma lokacin da idan nayi wa wannan raƙumin misali hukunci da wani abu nace raƙumi baki sai ya zama na cewa kare ziki ala da ke tsakanin baki da raƙumi a cikin magana na ta hanyar da ka duba raƙumi sai ka duba baki sai ka fahimci yadda raƙumin ke da alaƙa da bakin taka ko kuma a'a bakin nisba ne da labari ne akan raƙumi kai idrakin wannan nisban fila da alaƙa da ke tsakanin baki da raƙumi ta hanyar da za a iya jingina bakin taka ga raƙumi to abin nan da kai ana ce masa tasdiq wato rizikan nisba da alaka tsakanin maudu'i da mahmuli tsakanin mubtada da khabaru zaidun kaga hoton shi ka kawo da na ce qa'imun da na ce kalman qa'imun shi ma in ban kira zaidun kafin qa'imun ba da na ce qa'imun suran tsayuwa zai zo kwakwalwanka ba tare da nayi wa tsayuwan hukunci da wani abu ba amma da na hada zaidu da qa'imu sai ka rizki wannan alakan da ke tsakanin zaidu da qa'imu ta hanyar da shi kiyamu zai iya fitowa daga irin su zaidu to rizkan wannan alaƙan da wannan nisban da ke tsakanin zaidu da tsayuwa shine ake ce mata tasdiqu shi tasdiqu bai zuwa sai bayan da kai wa a mufrad din da kai idraki farko hukunci da wani mufrad din daban kai idrakin zaidu mufrad ne kaga tasawur kenan kai wa zaidu mufrad din nan hukunci da kiyamu ne ko julusu ko ya'kulu ko wani abu to yi masa hukunci da wani mufrad daban sai kai idrakin nisba tsakanin zaidu din da wannan mufrad din da ka hada da shi wannan shine tasdiqu ko kuma a'a ka kore wani abu daga zaidu kace zaidun laysa biqa'imi ka gani kayi ma zaidu hukunci da rashin tsayuwa shi ma idraku nisba tsakanin zaidu wa admul qiyam shi ma tasdiq ne ana fahimta wannan kuwa to anan ne malamai suke zuwa an za ku bambance tsakanin al-ilmu wal ma'rifati sai ce maka a al-ma'rifa idraku mufrad ne amma al-ilmu idraku nisba ne ko al-ma'rifa shine ka san abu al-ilmu kuma ka san abu kuma ka yi masa hukunci da wani abu in ce maka na san zaidu sai a ce me ka sani akan ka ce a na dai na san sunan shi a to baka san zaidu ba ta saur kai wa zaidu amma ka ce na san zaidu musulmi ne na san zaidu ɗalibin ilimi ne na san zaidu kaza ka jingina ta da wani mufrad din da ke ba da labari a kan shi to anan za mu ce to anta alimun bi zaid li'annaka alamta zaidan qa'iman alimta zaidan taliba ilmi amma kace alimtu arabtu zaidan wannan kai idrakin zaid kenan shi kadai an fahimci wannan to akwai wani yakin baɗi da su al-imam suhaili suka yi a wannan babin a yake cewa ومن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه yake cewa me yasa Allah subhanahu wataala ya amfani da la ta'lamuhum nanu na'lamuhum wai manzo Allah bai san munafikai ba al-Imam Suhaili a cikin Nataijul Fikr yake cewa yayi amfani da kalmar ilmu ne bai amfani da kalmar ma'rifa ba saboda galibin mutanen Madina dai da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya san su a cikin Buhari hadisin Huzaifa manzo Allah ya sa a kidaya masa musulman da suka faɗi shahada kalmar shahada a Madina gaba ɗaya aka kidaya masa su mutum kusan dubu goma sha biyu a gane to manzo Allah ya san aglabinsu naka manzo Allah ya san su a su kadai amma ba tare da ya musu hukunci da munafikai ne ko ba munafikai ba naka idraku nisbatu baina waɗannan mutanen madinan da sifan munafinci yana jira zai jira Allah ya ba su labari akan su kenan ko kuma zan muka ga zamu ga hadisin Itban ibn Malik da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a gidansa sai aka ce sai manzo Allah ya tambaya akwai wani ana cin Malik ibn Duhayshin aw ad-Dukhshul yanda Bukhari ya ya rawaito shi da shakka haka sai manzo Allah sai sai mutane suka ce a wannan munafikin sai manzo Allah sai ce a'a ba yana sallah ba ba yana kaza ba yana kaza ba ya zai kuma ku ce mai munafiki kuce ai mun ga yana yawan zama da munafikai ne ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba a haka ba za ku yi masa hukunci da cewa munafiki ba da yana zama da munafikai ba to idan me za mu fahimta a wannan ayan shi manzon Allah ya san waye Malik bin a wannan hadisin kai ya san waye Malik bin Dukshul ko Ad-Duhayshin din amma bai san da munafiki ne ko ba munafiki bane kenan bai san nisba tsakanin Malik din nan da munafinci ba haka sanin nisban nan tsakanin Malik da munafinci yana jiran Allah ya ba shi labarin wannan sai sai ce a'a wannan kuma yana ga Allah ne sai Allah ya ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum mu mun san nisba tsakanin su da munafinci amma kai ka san su ne amma baka san nisba tsakanin su da munafinci ba sai mun gaya maka saboda shi munafinci abu ne koyi to kaga kenan za a yi zakin wannan babin to wallahu alam za mu tsaya a wannan baitin sai mu ci gaba insha Allah a wannan dama shin fida ne dai saboda a samu ai karatu a wannan satin kada zama ba ai komai ba Allah sa an fahimta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin